الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asaba takwas ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha uku. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da wani hadisi da ke yawo a bakin wasu malamai da cewa duk mutumin da ya azumci alhamis da juma'a da asabar na farkon watan rajab za a rubuta masa ladan ibada ta shekara 900 wannan kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne wanda ba shi da kai balantana kafa ma'ana ba shi da tushe daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ire-irensa suna da yawa har da wanda ake cewa idan kai azumci daidai da yini daya a cikin watan rajab a ranar kiyama wata taguwa za ta ɗauke ka ba inda za ta taka burki da kai face gidan aljanna har ma na ji wani malami na faɗa cewa wai duk wanda ya azumci watan rajab idan aka wayi gari kiyama ubangiji ta'ala zai sanya mala'ika ya karɓi littafin aikinsa ya kucincina shi to an cicire littafin aikinka gaba ɗaya ina maganar lada ina maganar zunubi inda ma ya dan mayyaze ya ce littafi wanda yake na mummunan aiki to da shi ne dama-dama don haka dai a takaice duk hadisan da suka zo masu bayani game da fadala ta azumin rajab babu daidai da ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisan ƙarya sai hadisai waɗanda suke ba'ifai inda ku ake samun su a gaggauce sai irin su duratun nasihin irin su bada'i'u zuhur irin su nuzahatul majalis irin su tambihul gafili irin su ihya'u ulumuddin na abu hamid al-ghazali irin su raudul fa'iq da sauransu wanda damar littattafai ne wanda malamai sun tsawatar da al'umma game da irin waɗannan littattafai ba don komai ba saboda labce su da aka yi da hadisai waɗanda suke na ƙarya galibi a cikinsu to don haka azumin rajab kwata-kwata ba shi da tushe daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya saba azumin litinin da alhamis ko azumi uku a kowane wata ba laifi ko a watan rajab yakan iya yin azumi ko wanda yake azumi irin na annabi dawud yau ya yi gobe ya huta jibi ya yi gata ya huta ba laifi to amma da nihin azumin rajab wannan kwata-kwata baya halatta bai dace ba saboda duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi ba ɗaya wanda ya inganta na'am wala game da cin naman doki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ci ko kuma wai gani ne wannan sabai suna ci wai aka ce yi musu magana
maganar cewa shi ya ci wannan bata shahe ka ba hadisi ne sahihi asma'u diyar abubakar Allah ya kara mata yadda take cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yanka doki mu da iyalin gidansa muka ci inda laifi ne cin doki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani game da haramcinsa asma'u diyar abubakar da ita da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yanka doki suka ci don haka babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna haramcin cin naman doki al'imamu malik Allah ya ji kansa shine yake ganin haramcin cin doki menene dalilinsa fahimta ne daga karkashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة Ubangiji ta'ala ke cewa wal khaila mu muka halicci dawakai wal bigala mu ne muka halicci alfadari wal hamira haka nan jakai Allah ya ce mu muka halicce su li tarkabuha wa zina dan ku hau ku yi ado a nan shi al'imamu malik sai ya ɗauki allamu a nan ta aliliya na kan cewa kawai doki da jaki da alfadari an halicce su ne don a hawaye ado malamai suka ce a lamun anan ba ta nuna haramcin cin doki cewa doki kawai don a hawaye ado nan allah ya ambata galibin amfanin da ake yi da doki shine a hau a yi ado amma ba don cin doki ba haramun ne malamai suka ce kallo wani hadisi wanda na cikin bukari saniya ce wani mata dautu yake korata saniya ta waiwayo ta ce masa ma kuliktu li hada ba a halicce ni ba saboda wannan an gane ko saniya ta ce an halicce ni saboda a yi noma da ni ma'ana alauta mun hauya ma'ana a yi noma da ni to sai a ce cin saniya haramun ne wanda za mu iske hadisin insha Allah to don haka kasancewar a malikiyancen ma cin doki ba haramun ba ne ba don haka ka koma cikin irshadu salik ko kuma mu ce askari ya ce wala azhar alkarahatu tsakai magana mafi bayyana a wajen malaman malikiya karhanci game da cin doki ba haramun ba don haka mu ma abin da yasa ba a cin shi a nan wadatar nama ke akwai kuma wane ne zai iya hudda kuɗi ya sai doki a lalace ma doki ka sai shi dari hudu ko dari biyar ko sama da haka in dokin kirki ne sai ya yi sama da miliyan guda don haka kasancewar cewa shi bai ci ba to amma ai bai ce ba kar a ci kuma ita sunna kala uku ce akwai sunna kauliya akwai fi'iliya akwai takririya duk abinda manzon Allah ya faɗa ya ce a yi koda shi bai aikata ba wannan sunna ne akan mu haka abinda ya aikata haka abinda aka yi a gaban shi bai yi musu ba shi ma wannan tamkar ya ce a yi to haka asama'u ta ce an yanka mun ci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin shi hadisi ne marfu na'am kamar watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yawaita azumi bayan wata na Ramadan Aisha ta ce shine watan Sha'aban wani lokaci idan ya ɗauki azumi a farkon sha'aban take cewa kamar ya dangana da watan ramadan bai aji bayan wata na sha'aban watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi shine watan al-muharram kamar yadda yake cewa afdalus siyami ba'da ramadan lafi muharram fiyayyen azumi bayan azumi na ramadan mazan Allah ya ce azumtar watan Allah mai alfurma shine watan al-muharram sannan kuma da watan zulhijja su kuma kwanuka goma waɗanda suke na farkonsa don haka wannan su ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi na nafila a cikinsa na'am ban san ba kafa dai na san diddige kuma na san ƙwabri na'am ƙwarai wannan hadisi ne sahihi wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa jahannama ba za ta gushe ba a ranar kiyama ana jefa mata tana lashewa ana jefa mata tana haɗewa maza Allah ya ce hatta yaba a rabbul izzati alaiha qadama fayan zawi ba'abuha ba'aba wata ƙulu ƙaɓɓu maza Allah ya ce jahannama ba za ta gushe ba a ranar kiyama ana jefa mata tana cewa halmin mazid shin akwai ƙari shin akwai ƙari mazan Allah ya ce sai an kai lokacin da ubangijin girma da buwaya ya ɗora mata diddigensa a lokacin nan junanta sai ya yankwane ya haɗu da juna sai ta ringa cewa kaf kaf ma'ana ya isa ya isa ya isa wannan alkawalin da Allah ya sai ya cika wutar jahannama wannan hadisi na tabbatar da sifa ta diddige ga ubangiji subhanahu wa ta'ala diddigen da ya dace da girmansa wanda mun fahimci ma'anar diddige amma kaifiya da hakikanin diddige na ubangiji subhanahu wa ta'ala mun jahilce shi ba mu san shi ba kamar yadda ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir hakanan as-saq qabri ubangiji ta'ala ya siffanta kanshi da shi kamar yadda nassi ne na alkur'ani yau mai yukshaku an sakin wayu da auna ila sujudi fala yastati'u ko kuma wannan wayu da auna ila sujudi fala yastati'u haka kuma hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa na'am malam musulmi ke cewa shekara ɗari tara ba saba'in ba saba'in ƙin sai ka ta na'am to kafin ka iso amsa ta gabata akan wannan duk hadisin da ya zo akan azumin fadala ta azumin rajab ba ɗai wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisan ƙarya sai hadisai waɗanda suke da'ifai littafi na musamman ibnu hajar Allah ya ƙara Allah ya ji kansa ya wallafa akan dukkan hadisan da suka zo akan fadala ta azumin raja didi da hadisi ɗaya babu wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen babi na 54 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 55 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الإفاضة من عرفات قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وبشر بن السري وأبو نعيم هو الفضل بن دكين أنهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن أبي الزبير هو المكي عن جابر هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في واد محسر وزاد بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصل خذ وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا قال, قال وفي الباب أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na kwararowa daga arafa lafazin al'ifaba ma'ana dawowa daga arafa shine malam ya shigo da hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fi wadi muhassir lokacin da yake kan hanyar dawowarsa daga arafa zuwa musdalifa lokacin da ya iso wadi muhassir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya buga raƙuminsa ya yi gaggawa ya ƙetare shi wanda shi wadi muhassir wato kusan metir 273 ne ma'ana tazarar shi kenan farkonsa zuwa sa tafiya ce ta gwalgwadon metir 273 kamar yadda bayani ya gabata an ambace shi wadu muhassir alamai suka ce domin a nan ne giwa ta gajiya ta durkusa ta kasa gaba ta kasa baya lokacin da abraha ya zo da ita domin roshe ka'aba don haka malamai suka ce a nan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaugawa ya ƙetare wannan kwari domin kasancewar a jahiliya nan larabawa suke tsayawa kowa yana ma kansa kirari shine wane dan wane jikan wane mai kaza da kaza kowa yana ambata abubuwa na alfaharinsa to don haka a nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya so saba musu don haka da ya zo daidai wannan kwari mazan Allah sai ya buga raƙuminsa ya yi gaugawa ya ketare lafazin auba'a an ciro shi ne daga al'iba al'iba bi ma'ana al'isra auba'a bi ma'ana asra mazan Allah sai ya gaggauta raƙuminsa lokacin da ya iso kenan wadi muhassir kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa laqadibu tagawul fitnata min qawlu wa qallabu lakal umura hatta ja'a al-haqqu wa zahara amrullahi wa hum karibun ko kuma can ubangiji ta'ala yake cewa lauya jiduna malja'an ko kuma da yace wa ba law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin ubangiji ta'ala yace law kharaju fikum munafikan nan fa da sun fita yaki tare da ku ma zadukum illa khabala ubangiji ta'ala ya ce ba abin da za su dada muku face banna fadin sani na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba da labarin abin da zai wakana nan gaba sai ce wala audahu khilalakum Allah ya ce da sun yi gaugawa tsakankaninku haza huwa mahallu shahid kenan wala audahu ai la asrahu to shine anan yace auda'a fi wadi muhassir kamar yadda wani mawaƙi yake cewa a rana mubi'ina li amri gaibe wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi mubi'ina ai musri'ina shine sai yace wa zada bishir wato bishir ya dada a riwayarsa sai yace wa afada min jam'in wa alaihi sakina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwararo daga musdalifa lokacin da zai je mina yayi jifa wa alaihi sakina tare da shi akwai nutsuwa manzon Allah yana tafiya kamar yadda ya saba a al'adalci wa amarahum bisakina sannan manzon Allah ya umarce su da cewa kowa ya nutsu don haka kenan wannan na nuna mana ita kanta mina daga arafa in za a zo musdalifa ba a buƙatar a ringa gaggawa gaugawa ta fitar hankali abinda ake buƙata a tafi a nutse wanda karmu manta hadisi ya gabata a babi wanda yake nan kusa me yake cewa yaltafitu ilaihim wa yaqul ya ayyuhan nasu alaikum sakina manzo Allah yana cewa ya ku jama'a ku lazumci nutsuwa ku lazumci nutsuwa lokacin da za a dawo daga arafa to don haka ake buƙatar kenan dawowa daga arafa ya zamanto akwai nutsuwa tare da alhazzai in an zo kenan wadi muhassir a nan ne za a yi gaugawa a ketare haka kasancewar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga musdalifa ita ce jam an gane ko kamar yadda za mu iske nan gaba babi na musamman an ambace ta jam suka ce li anna biha ijtama'a adamu wa hawa adama wa hawa domin adam da hawa wato a nan musdalifa wato suka haɗu lokacin da Allah ya sauko su daga gidan aljanna don haka ake kiranta jam shine sai ce wa afada min jam'in manzon Allah ya dawo daga musdalifa zuwa mina wa alaihi sakina tare da shi akwai nutsuwa wa amarahum bis sakina sannan ya umarci jama'a cewa su ma su lazimci nutsuwa wa zada fihi abu nu'aym abu nu'aym ya dada a riwayarsa dan kar mu manta gaba daya mahmud ibn gailan ya ji mulci waɗannan marwaita guda uku kowanne yana da riwaya daga wajensa da shi waki ibn jarra da bishir ibn sari da abu nu'aym to don haka shine anan malam yake bambanta mana kenan wannan riwaya ta farko ta wace ce kenan ta waki ce don haka sai ce wa za da bishir shi bishir a riwayarsa sai ya daɗa wa afaba min jam'in wa alaihi sakina wa amarahum bis sakina shi ko abu nu'aym a riwayarsa sai ya dada cewa wa amarahum manzon Allah ya umarce su an yarmu bi misli hasal khazfi manzon Allah ya umarce su cewa in an isa mina in za a yi jifa manzon Allah ya ce ku yi jifa da tsakuwa kwatancin tsakuwa wadda take tabale an gane ko tsakuwa wadda take tabale ita ce tsakuwar da bata wuce ba girman wake ko kuma dawon masara wasu suna fassara cewa tsakuwa ta karamke tsakuwa ta karamke ku ai a nan dai a al'ada ba karamar tsakuwa ba ce ba to don haka abin da ake nihi da alkhazf wato shine bale kamar karmu manta hadisi ya gabata wanda abdullahi ibn al-mughaffal wanda wani dan uwansa ya ringa bala tsakuwa ya ringa yi ya ce masa yaya za ka ringa yin bala alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani manzan Allah ya ce bala tsakuwa baya kashe farauta iya abin da yake sai dai ya kwankwale ido in an yi katari ya bugi idon mutum wannan dan uwan nashi sai ya ci gaba da yi bayan ya faɗa masa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani tun daga ran nan ya masa gaba ya dina masa magana abdullahi ibn mugaffal Allah ya kara masa yadda shi ne sai ce wa amarahum manzon Allah ya umarce su an yarmu wato su jehi shaidani bi misli hasal khazaf wato da tsakuwa kwatancin kenan tsakuwa wadda take tabale wa qala kenan wadda zaka dora ta akan babban farci wannan na babbar yatsa kenan haka ake in aka dora kenan sai a bala tsakuwa to shine irin wannan tsakuwa ce manzon Allah ya umar wadda bata wuce bi girman wake ko kuma mu ce dawon masara wa qala sai yace da su la'alli la arakum ba'da ami hadha takan iya yiwa bayan wannan shekara manzon Allah yace ba zan koma haduwa da ku ba wannan tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa alamun cewa aikin da aka turo shi saboda shi to ya cika aikinsa tattara ya nashi ya nashi ya kusanta don haka duk wani abu da ya karantar da sahabbai a cikin hajjin bankwana sai ya ce ku yi kaza takan iya yiwa bayan wannan shekara ba zan haɗu da ku ba wanda bayan gama hajjin bankwana kwanuka ne waɗanda ba su wuce a kirga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yawan duniya qala sai malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Usama dan Zaid Allah ya kara masa yadda hadisin da zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin Jabir hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi domin al-Imam Muslim ya fitar da shi babu ma ja'a fil jam'i bainal maghribi wal isha'i bil muzdalifa قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان قال وفي الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء فقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي قال أبو عيسى وروى إسرائيل يعني ابن أبي يعني ابن يونس ابن أبي إسحاق هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد وخالد ابن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما وحديث سعيد بن جبير وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما هو حديث حسن صحيح أيضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hada tsakanin magariba da isha a musdalifa bayan an wuna a arafa rana ta fada ba maganar sallan magariba a nan arafa ko a kan hanya sai in an iso musdalifa za a yi jam'inta ita da isha kamar yadda yin haka ita ce sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Abdullahi ibn Malik ke cewa lalle Abdullahi ɗan Umar sallabi jam'in ya yi sallah a nan musdalifa. fajama a bainar salate ne bi ikama ya haɗa tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci magariba da isha wato da ikama daya an gane ko bi ikamacin sai ce da ikama guda qala sai ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla hadha fi hadha al-makan yace tabbas yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri wato ya aikata irin yadda na aikata don haka kasancewar a nan ya bayyana cewa da ikama ɗaya tare da cewa kamar yadda yake cikin sauran riwayu kamar yadda kuma yake cikin sahihu muslim a hadisin jabir Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin magariba da isha kiran sallah ne daya amma ikama biyu ce kowace sai da aka tada mata ikama to shine anan kenan wannan dalili ne wanda ke nuna hada tsakanin magariba da isha a nan musdalifa shine sunna kenan ba maganar yinta a arafa ko akan hanya iya abin da ya dace kenan sai in an yi su musdalifa a yi jam'in su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi to don haka malamai suka ce sai dai idan mutum ya ji tsoron wato alfijir zai keto masa kafin ya iso musdalifa to wannan ba laifi akan hanya yakan iya yin magarba da ishaƙin shi kamar misali mutumin da ya samu jinkirin dawowa sannan shine malam sai ya zo da riwaya ta biyu hadisi na biyu shine hadisin sa'id ibn jubair daga abdullahi dan umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kwatancin wannan hadisi ne wanda ya gabata na abdullahi ibn malik muhammad ibn bashar ke cewa wasawabu hadisu sufiya ya ce dacaccen hadisi shine hadisi na sufiya saboda a nan shi sufiyan ya ce a riwayarsa sai ya ce annabna umar sallabi jam'in fa jama'a baina salataini bi iqama ibnu umar ya hada tsakanin salloli biyu magariba da isha da iqama guda a nan musdalifa maimakon hadisin sa'idi ibn jubair sai ce an ibn umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan wancan hadisi da ya gabata hadisi ne mawquf an gane ko amma hukuncin shi hukuncin hadisi ne marfu saboda yanda ya ce haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi amma shi wannan sai ya ɗaukaka dangane har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce an ibn umar maimakon ya takaita cewa annahu jama'a bi jam'in baina salataini bi iqama sai ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya daukaka kenan ya dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace a wannan babi akwai hadisi daga Aliyu dan Abi Talib da Abu Ayyub al-Ansari da Abdullahi dan Mas'ud da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari da Usama ibn Zaid Allah ya yarda da su wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba al-imamu tirmidhi ke cewa hadisin ibn umar a riwaya ta sufyan asahhu min riwayati isma'il ibn abi khalid wato ya fi inganci game da riwaya ta isma'il ibn abi khalid kamar yadda a can muhammad ibn bashar ya ce yahya ibn sa'id al-qattan ya ce wasawabu hadisu sufyan shine anan malam shi ma ya faɗa ya ce hadisu ibn umar fi riwayatu sufyan asahhu min riwayati isma'il ibn abi khalid ya fi inganci kenan game da hadisin isma'il ibn abi khalid sai yake cewa wa hadisu sufyan hadisin sufyan hadisun hasanun sahih hadisi ne ingantacce wal amalu ala hadha inda ahli ilmi kuma aiki akan haka yake a wajen malamai annahu la yusalli salatul maghrib duna jam'in cewa alhaji ma'ana wanda ke cikin aikin haji namiji ko mace ba zai sallaci sallah ta magharba kafin a iso musdalifa an gane ko duna jam'in ai duna musdalifa kafin a iso musdalifa sai ce fa iza ata jam'an idan ya je ma jam'an wa huwa musdalifa kenan abinda ake nihi da jam yace musdalifa jama'a bayna salataini bi iqamatin wahida wato sai ya hada tsakanin sallolin biyu wato da iqama daya walam ya taqawwa fi ma bainahuma amma fa ba zai yi nafila tsakanin su ba daga an salamce daga ta farko sai a tashi a kawo ta biyu ba maganar nafila sai ya ce wa huwa allazi ikhtarahu ba'du ahli ilmi wa zahabu ilayhi yin haka shine abinda wasu malamai suka zaɓa kuma suka tafi a kansa domin dalili ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa qawlu sufyan ath-thawri fada ce ta sufyan ibn sa'id ath-thawri qala sufyan sufyan ibn sa'id ke cewa wa in sha'a in yasu sallal magriba sai ya sallaci magriba thumma ta'ashsha in ya gama ya ci abincinsa wa wada athiyabahu yayi shimfidar sai huta thumma aqama fa sallal isha'a sannan kuma ya sake ta da ikama wato ya sallaci sallar isha an gane ko kenan shi a nan sufiyan ibn sa'id al-thawri yana ganin cewa in har mutum ya so ba laifi yakan iya sallatan magriba in ya gama ya ci abinci ya huta wa waba asiyabahu ya kenan ajiye tufafinsa ma'ana ya yi shimfiɗa ko kuma ka ce ya tuɓe kayansa ya ɗan sha iska sun ma'akama fa sallar isha sannan kuma ya tada ikama ya sallaci sallar isha faƙala ba'adu ahlil ilm wasu malamai suka ce ya jima ubainal magribi wal isha'i bil musdalifa bi azanin wa iqamatin wato zai hada tsakanin magariba da isha a musdalifa bi azanin wa iqamatin da kiran sallah daya amma kuma ikama biyu kamar yadda muka yi ishara abin da yake cikin hadisin jabir ibn abdullah kamar yadda yake cikin sahihu muslim haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiran sallah ɗaya aka yi amma ikama biyu aka yi yu'adhdhinu li salati al-maghrib yayi kira domin sallah ta magriba wa yuqimu ya tada ikama wa yusalli al-maghriba sannan ya sallaci maghriba thumma yuqimu wa yusalli al-isha sannan ya koma ta da ikama ya sallaci sallar isha wa huwa qawlu shafi'i wannan fada ce ta al-imam shafi'i Allah ya ji kansa kuma wannan ita ce magana wadda take mai rinjaye kenan ikama biyu amma kiran sallah daya kamar yadda kenan haka Jabir ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma tsakanin magariba da ishar manzon Allah bai sallaci sallah ta nafila to illa kasancewar kamar wancan fada ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da yake cewa wa in sha'a sallal maghriba thumma ta'asha wa wada athiyabahu thumma aqama fa sallal isha domin akwai hadisi haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda lokacin da aka zo Musdalifa da aka yi kira aka sallaci sallah ta magariba bayan ta ibn mas'ud sai ya tashi yayi raka'a biyu sannan sai ya ce a kawo masa abinci aka kawo masa abinci ya ci da ya gama sai ya umarci wani ya ce tashi kai kiran sallah yayi kiran sallah sannan ya tada ikama sannan suka sallaci sallar isha to malamai suka ce wannan dai aiki ne na abdullahi dan mas'ud don haka kenan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato shine ya fi dacewa an gane ko kamar yadda kuma shi anan ibn mas'ud kenan kiran sallah biyu aka yi kuma ta da ikama biyu aka yi kuma shi sai da ya ci abinci har ma sai da ya yi nafila bayan magarba sannan kuma bayan ya ci abinci aka tada aka yi sake kiran sallah aka sallaci sallar isha malam ke cewa wato isra'il ibn yunus ibn abi ishaq ya rawaito wannan hadisi daga kakansa abu ishaq as-sabi'i shi kuma daga abdullahi da khalid ya'yan malik shi kuma su kuma daga abdullahi dan umar kenan kamar yadda wacce riwaya ta gabata wacce riwaya kaga riwaya ce ta abu ishaq kenan ta sufyanu sauri daga wato abu ishaq riwaya ta biyu kaga riwaya ce ta Ismail ibn Khalid daga Abi Ishaq to shi ma Isra'il ibn Yunus ya rawaito hadisin daga kakansa shi kuma daga Abdullahi da Khalid kenan ƴaƴan Malik daga Ibn Umar sai ya ce hadisin Sa'id ibn Jubair daga Ibn Umar shi ma hadisi ne in kyaukyawa hadisi ne ingantacce Salama ibn Kuhayl ya rawaito wannan hadisi daga Sa'id ibn Jubair sai ya ce amma abu ishaq shi ko ya rawaito shi ne daga abdullahi da khalid wato 'ya'yan malik kenan maimakon kenan riwaya ta wato shi salama ibn kuhail ya rawaito kenan daga sa'id ibn jubair shi kuma daga abdullahi dan umar amma shi abu ishaq kenan shi kuma daga abdullahi ibn malik da kuma khalid ibn malik a takaice dai kenan yin jam'i tsakanin magarba da isha a nan musdalifa wannan sunna ne ga dukkan wanda yake cikin aikin hajji babu ma ja a fi mana adraka imama bi jam'in faƙad adraka al-hajji قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي أنهما قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال محمد وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن أيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يكف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيئا يقول وروى هذا الحديث فقال إنه ذكر الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مدرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي إني, ج... إني... إني جئت من جبلي طي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقبت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفصا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال قوله تفصه يعني نسكه قوله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya je ma arafa an gane ko wato cewa duk wanda ya duk wanda ya riski limami a nan musdalifa faƙada adrakal hajja to tabbas wato ya riski hajji kafin alfijir ya keto ka je ka tsaya a arafa ka isko shugaban aikin hajji a nan musdalifa kenan kafin alfijir ya keto to tabbas ka riski hajji shine anan malam ya shigo da hadisin Abdurrahman ibn Ya'mur ke cewa wasu jama'a daga cikin mutanen Najd wanda kamar yadda bayani ya gabata wani yanki ne a nan kasar saudiya wanda ake kiran shi najd wanda bangaren sa yana cikin kasar saudiya wani yankin yana cikin kasar yaman wani yankin kuma yana cikin kasar iraki shine ake kira da najd to wasu jama'a daga cikin mutanen najd sun je ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yana arafa sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yanda hajji take ma'ana hukuncin yanda hajji take manzon Allah sai ya ce alhajju arafa tsayuwa arafa manzon Allah ya ce ita ce hajji ma'ana hajji wadda take ingantacciya kenan hajjin da mutum ya tsaya a arafa sai ya ce man ja a lailata jami'i wato duk mutumin da ya je arafa ya tsaya kenan a daren kwanan musdalifa kabla kulu ilfajiri kafin ketowa alfajir mutum ya je ya tsaya a arafa daidai da kyautawar ido kenan anan manja a sai ka kaddara ai manja a arafa duk mutumin da ya je ma arafa lailata jam'in kenan a daren kwanan musdalifa kabla kudu ilfajiri kafin ketowa alfijir daidai da kyautawar ido mutum ya je ya tsaya a arafa faƙada a darakal hajja tabbas ya riske hajji in dai ka je ka tsaya kafin ketowa alfijir ko minti ɗaya kai a arafa to ka riske hajji sai ya ce ayyamu mina kina a nan tsayuwa abinda za mu gane tsayuwa arafa in ma mutum ya yi a cikin yini ko mutum ya tsaya da dare don haka duk wanda ya je zai gani ko kuna famar dawowa ku wanda kuka tsaya a lokacin yini to za ku ga wasu a wannan lokaci su kuma suke tafiya kenan don haka in mutum ya je ya tsaya a lokacin yini shi wannan wajibi ne a kansa sai rana ta fada zai fito daga arafa sannan wanda ya je daddare shi kuma sai ya tsaya wani yanki na dare in ya gama tsayuwar shi sannan kuma sai ya dawo musdalifa to shine anan yace man ja a lailata jam'i duk mutumin da ya je ma arafa a daren kwanan musdalifa qabla tulu'il fajr kafin ketowa alfijir faqad adraka alhajja tabbas wato ya riski haji sai yace ayyamu mina salasatun wato kwanukan mina wato kwanuka ne guda uku wanda ake kiransu kenan al-ayyamul ma'dudat wanda ubangiji ta'ala ke cewa wazkurullah fi ayyamin ma'dudat kwanukan minakwa kenan shine 11 12 13 an gane ko sai ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn duk wanda ya gaggauta dawowa daga mina wato a cikin yini biyu kenan 11 12 ran 12 da ya jifa kawai sai ya dawo makka fala isma alaihi ubangiji ta'ala ya ce kamar yadda Allah ya faɗa ba laifi a kansa kamar yadda a nan shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara maimaitawa fala isma alaihi ba laifi a kansa ma'ana game da karɓar wannan rangwame da aka masa wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta fala isma alaihi shi ma babu wani laifi a kansa kenan akan rishin karɓar wannan rangwame to don haka in aka ce kenan al'ayyamul ma'adudat ranar layya ran goma ga wata ba ta ciki sai ka ɗau sha ɗaya sha biyu sha uku wannan su ne al'ayyamul ma'adudat don haka kasancewar wannan ijima'i ne na malamai na samu wani malami ya ja mutane a ran sha ga wata na zulhijiya ya kwashe su sun je sun yi jifa wai daga ran nan wai za su wuce makka menene bayanin kawai ai jiya an yi jifa kuma yau gashi an yi tunda Allah ya ce fa man ta'ajja da fi yawmaini to wannan ran goma ga watan Zulhijja ranar layya ba ta cikin al'ayyamul ma'dudat amma tana cikin al'ayyamul ma'lumat an gane ko bambanta tsakanin waɗannan kwanuka sai an koma cikin risala ya bambanta al'ayyamul ma'lumat al'ayyamul ma'lumat kenan ran goma ga wata daren sha ɗaya daren sha biyu su ne kenan kwanuka waɗanda suke na yanka al'ayyamul ma'adudat sai ka fitar da ran goma ga watan zulhijja sai ka ɗau sha ɗaya sha biyu sha uku su ne kenan kwanuka waɗanda suke na jifa duk da cewa wasu malamai sun ambaci cewa al'ayyamul ma'alumat kwanuka goma gaba ɗaya na farkon zulhijja su ne al'ayyamul ma'lumat kenan shi ne a nan sai yake cewa wato malam yake cewa muhammad ibn bashar ke cewa ya haya ibn sa'id al-qaffan ya dada a riwayarsa sai cewa ardafa rajulan fanada manzon Allah sai ya goya wani mutum akan kenan kuturin raƙuminsa fanada sai ya ringa shela a cikin jama'a alhajju arafa tsayuwa arafa wato ita ce hajji duk wanda bai tsaya a arafa ba ba shi da hajji saboda tsayuwa arafa rukuni ne daga cikin rukunan hajji ko mutum ba shi da lafiya sai a kai shi wannan zagaye ya wuni in a lokacin yini ne in da dare ne a kai shi ya dan samu wani lokaci sannan kuma a dawo da shi musdalifa a wuce da shi in ana so sai ma a wuce da shi a bar wato kwanan musdalifa da sauransu shi dai tsayuwa arafa shine dole wanda in har mutum ya bar shi to ba maganar hajji to shine anan malam yake ya zo da hanya ta biyu shine hadisin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga Bukair ibn Abba daga Abdurrahman ibn Ya'mur daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatancin wancan hadisi kenan ma'anarsa sai ibnu abi umar ke cewa su uyayna ke cewa wa hadha ajwadu hadisi rawahu sufyan thawri wannan hadisi shine mafi kyan kowane hadisi gaba daya wanda sufyan ibn sa'id as-thawri ya rawaito domin ba a samu ba wani sabani a cikinsa game da marwaita kuma babu kuma tadlisi saboda kasancewar galibin riwaya ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga mutanen Kufa akwai tadlisi to wannan kuma kowanne daga cikin su ya sarraha da sama an gane ko don haka yake cewa kenan wannan shine mafi kyawun hadisi akwai tabbacin cewa kowanne daga cikin su ya ji daga wanda ya rawaito malam ke cewa aiki akan haka yake akan hadisin abdurrahman ibn ya'mur a wajen malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasunsu cewa mallam ya kifbi arafatin qabla tulu'il fajr duk mutumin da bai tsaya ba a arafa kafin ketowa alfajir faqad fatahul hajj tabbas hajji ta kuce masa in dai a ran tara ga wata baka tsaya ba a cikin yini baka tsaya ba a daren har alfijir yake tutu ba maganar hajji sai ya ce wala yujzi'u anhu in ja'a ba'da ulu'il fajr in ya je ma arafa bayan ketowa alfijir wannan bai isan masa ba bai wadatar da shi ba wa yaj'aluha umra wannan haji da ya dauko niyyar ta sai ya juya ta ya maida ta umra an gane ko sai ya maida ta umra kenan ya je yayi dawafi yayi safa da marwa shikenan sai yayi aski shikenan umra ta kare wa alaihi alhajju min qabil kuma na kan shi hajji wato shekara ta baki wa huwa qawlu sufyan wa huwa qawlu thawri wa shafi'i wa ahmad wa ishaq fada ce ta waɗannan malamai sufyan ibn sa'id al-thawri da muhammad ibn idris al-shafi'i da ahmad ibn muhammad ibn hanbal da ishaq ibn ibrahim malike cewa shu'ba ya rawaito daga bukair ibn abba kwatancin hadisin sufyan ibn sa'id al-thawri qala sai yake cewa wa sami'tu al-jarud naji al-jarud sahibul muntaka na cewa sami'tu waki'an naji waki ibn al-jarrah na fada ya rawaito wannan hadisi fa qala innahu zakara al-hadisa fa qala hadha al-hadisu ummul manasik da ya ambata wannan hadisi sai ya ce wannan hadisi shine tushen dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na haji ummu bi ma'ana al'asr an gane ko don haka uwa da aka ce mata uwa ba a ce mata ba uwa domin ita ce tushen da shine ce hazal hadithu ummul manasik ma'ana wannan hadisi shine tushen ayyukan haji sannan wannan hadisi na gaba wato al-imamu sha'abi ya rawaito daga urwa ibn mudarris Allah ya ƙara masa yadda ke cewa a taifu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama bil muzdalifa na je ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a muzdalifa hina kharaja ila sala lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita zuwa sallah sallar asuba kenan fa qultu sai nace da shi ya Rasulallah ya manzan Allah inni ji'tu min jabalai tayyib ya ce ya rasulallahi na zo daga wato duwatsun tsaye an gane ko wato wani yanki ne wanda yake na daban kabilun da suke zama suna ake a wannan wuri suna ake kiransu banu bayye yace akalaltu rahilati yace ya rasulullahi na gaji yadda abun hawa na raƙumi na na gaji yadda shi wa aka abtu nafsi yace na wahaltar da kaina wallahi ma taraktu min jabal yace ban bar ba wani dutse illa wa qabtu alaihi face sai da na haukansa wuri ne wanda yake damun mai rufuki ya ce fa halli min hajjin ya rasulallahi shin ina da hajji ya ce ban bar wani dutse ba sai da na tsaya a kan shi tun daga can jabal bayi jabal ya bayi ɗaya manzo Allah sai ya ce masa man shahida salata na hadhihi duk wanda ya halarci wannan sallah ta mu kenan sallar asuba wa waqafa ma'ana hatta nadfa an gane ku wanda ya halarci wannan sallah ta mu ta asuba a nan musdalifa wa waqafa ma'ana ya tsaya tare da mu hatta nadfa wato har kenan muka dawo kenan daga nan arafa kenan an gane ku wa waqafa ma'ana hatta nadfa ma'ana ya tsaya tare da mu kenan har muka tafi zuwa mina wa kad waqafa bi arafata qabla zalika amma kafin haka manzon Allah ya ce ya riga ya tsaya lailan in ma a cikin dare auna haran ko a cikin yini kenan ya tsaya a arafa faƙad tamma hajjuhu maza Allah ya ce tabbas hajjinsa ta cika waƙaba tafasa kuma ya cika ayyukansa na hajji a tafas wana ma'ana ayyukan hajji kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce kun mali ya ƙabu tafasa amma asalin a tafas ma'ana datti da alhaji yake gusarwa lokacin da ya yi attahallulul awwal kenan yanke wani gashi da yanke farce da sauransu su ne ake kira da attafas amma a nan me ake nihi da shi wato shine ayyukan haji kamar yadda Allah ya ce summa li yaqabu tafasahu sannan alhazai su cika ayyukansu na haji to shine anan kenan manzon Allah ya ce masa man shahida salata na hazihi duk wanda ya halarci wannan sallata mu ta asuba a nan musdalifa wa waƙafa ma'ana ya ci gaba da tsayuwa tare da mu hatta nadfa har muka gangara kenan zuwa mina domin jifa wa qad waqafa bi arafata qabla zalik alhali ya tsaya a arafa kafin haka lailan imma a cikin dare au naharan ko a cikin yini faqad tamma hajju manzo Allah yace tabbas hajjinsa ta cika waƙaba tafasa kuma ya cika ayyukansa na haji kenan tsayuwa arafa sharti ne wannan rukuni ne malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce malam ke cewa fadarsa da ya ce waƙaba tafasa ya'ani nusuka ya cika ayyukansa na hajji qauluhu ma taraktu min jabalin illa waqaftu alayhi fadarsa da ya ce ban bar ba wani dutse face sai da na tsaya a kansa yace idza kana min ramlin in ya kasance dutse ne na yashi yuqalu lahu habl abin da ake ce masa kenan habl an gane ko kenan maimakon jimun sai ya zamanto ha'un in kamar tudu ne wanda yake na yashi dutse wanda yake na yashi kenan abin da suke kiran shi habl kenan ha'un ne ba'un kin kuma sai a yi iskan ɗinta a daure ta sai ce wa idza kana min hijaratin in kwa ya zamanto na duwatsu ne yuqalu lahu jabal kenan jimun ne sannan ba'un kin sai a yi mata fataha don haka kenan kowanne ya zo a cikin riwayar min habl ma taraktu min hablin ko kuma ma taraktu min jabalin illa wa qawtu alai dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك